marbuta bayan an cire alif wallam to nan alif wallam na at-ta'rif ne kalima ta as-saura in muka kalla a cikin lugha ta samo asali daga sara yasuru sauran da sawaranan da sauratan shine alifu masdar kuma sauran da sawaran in muka duba cikin kawami suke cewa idza haja wan tasha shine abin da ya tashi kamar wuta rigirigi an gane ko bal bal bal wa wan tashara yayyadu shi ake kira saura wannan kalima ta asaura kaga ashe asalin alif kinta wawun ne a cikin yaren larabci zaka iske wani fi'ili tsakiyar sa akwai alif to alif kin nan in kana son ka san asalin ta wawun ne ko ya'un zaka ci gaba da tafiyar da fi'ilin har ka kai ga masdar wani lokaci sannan ka samu ma'anarsa ko ko asalin wannan harafin wani lokaci tun daga mudari zaka gane asalinsa kaga in nace qala ba zan fahimci asalin shi wawun ne ko ya ba sai na ce ya qulu ko ya qilu an gane kaga nan ma'ana za ta iya canzawa sabarin wadansu fi'illan ko da ya'un ne ko da wawun ne ma'anar ba za ta canza ba ina fata an fahimci wannan da kyau kaga khafa sai a ce ya khafu ba a san asalin shi kaga har cikin mudari ya koma alif amma in an ka ce khaufan zaka gane asalin shi wawun ne domin yanzu bai ce khaifan ba an gane ko to dan haka dai asalin shi ko isnadul fi'l wani lokaci cikin shi ana iya gane asalin alif kamar yadda Imam Shatibi ya faɗa kaga naha yanha sai a ce nahaitu kaga lokacin ka ce na haitu kaga wannan lokacin ya unta bayyana baka ce na hautu ba inda ka ce na hautu da ya kuma wawan ya kuma daga wato hankali kenan daga annuha ne kenan ala ayyati hal yana da kyau mutum ya san asalin sa in muka dibi wannan nasara cikin yaren larabci akwai as-saura da sinun akwai as-saura da sinun to in an ka ce asaura shine abin da haja wantashara in an ka ce asaura shine idza saba wa wasaba idza wasaba shine abin da ya tuma ko ya harzuka shi yasa a cikin abin nan kitab na Imam Shafi'i diwan Imam Shafi'i da yake ba shi ya hada shi ba amma dai an hada wato bai tukan sani yake cewa khudhil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiqi fi saurati hina aghdabu khudhil afwa minni wato ki rinka karɓa uzurina tastadimi mawaddati wannan zai sa wato soyayya ta ta dawwama gunki domin wanda bai karɓa uzurin mutane ba zai zama da mutane zama kyakkyawa ba sannan kuma mutane ba za su iya jin daɗin zama da shi ba dole sai yadda kake da uzuri kana so a karɓi na haka haka ka karɓi uzurin mutane yau da gobe za a iya gane mai gaskiya da wanda yake ba mai gaskiya ba yace wala tantiqi fi saurati hina aghdabu kake magana lokacin da na hau ma'ana ne harzuka na hasala an gane ko hina aghdabu lokacin ne hushi domin wannan zai isawar ni na yi hushi cikin hushi kinan akiba za su zama to mummuna nan za a samu rashin fahimtar juna nan za a samu duka wani lokaci nan za a samu tsinuwa zage zage har a kai ga saki da abin da ma bai dace ba ina fata an fahimta to amma as-saura da fadun ban san shi ba a larabci ko da akwai shi domin da sinun da sa'un da sadun kasa suna kusa ga juna a sura dai shine kamar wato hoto in mun dauke shi a cikin yaren Hausa amma dai da fatha saura shine abin da ya shafi abin da ya tashi ko ya yadu an gane ko shi kuma saura shine hushi da sinun wannan alogance kenan amma in muka dauke saura a cikin mustalah wanda ba na lugha ba an gane ko shine wato abin da suke kira sun ka ce wato majmu'atu taharrukatin an gane majmu'a majmu'atu taharrukat shine kamar wato wasu abubuwa ne waɗanda suke jumlace ko suke dunkule shine majmu'a an gane ko taharrukat tahar asalin at-taharruk da luga shine motsawa an gane ko shi yasa ma da Hausa ake cewa haraka ya harakoki da zabarmanci a ce mata harakai ai harakai din nan asalin sa ba zabarmanci bane kuma harakan asalin shi ba Hausa bane larabci ne daga haraka yuharriku tahrika kenan ya motsawarka ma'ana sabura in za mu fassara shi da Hausa sabura ta mutane majmu'a ash-sha'biyya ta jama'a an gane ko zatu tabi'in siyasi wannan taharrukatin zatu tabi'in siyasi tana da wato wani launi ko kala an gane wato ijtima'i wa siyasi na jama'a na al'umma gaba daya sun fuskanci abubuwa wa siyasi kuma suna da buri su suke son su cimma ma'ana dai a takaice akwai buri da ake son a cimma an gane ko wanda yake ya shahi zamantakewa rayuwa ta yau da gobe sannan kuma akwai wani buri da ake son a cimma na jagoranci na siyasa domin mafi yawanci da rayuwar mutane da jagoranci su abu ne wanda yake na tafiya iri daya to in mun ka dauki wannan saura wato abin da suke cewa da turanci in mun ka dauki faransai suna kiranta revolution da ingilishi suna kiran shi revolution shine wato saburan mutane da kuma fuskantar mutane da bore kamar yadda yan jarida suka amfani da shi bore na mutane su taso zuwa ga wani al'amari da wanda suke son su kawo gyara da canji a cikin sa wannan abin qadimun qidamu zaman ya jima tun farkon zamani mutane sun saba yin taro da cincirindo saboda su kawo canji a cikin wannan al'amari amma za mu iya ɗaukowar asrul hadith kamar zamanin kusan shekaru da basu yi nisa ba shekara ɗari biyu ko abin da ya kama da haka don mu ga irin abubuwan da suke faruwa a tarihance don mu kawo zuwa ga burin da muke son mutum ma in muka dubi turawan faransa suna daga cikin inda sun kai wannan bore a alif da ɗari bakwai da tamanin da tara a mil section kamar da suke faɗa sun fara ɓirɓishin revolution wanda da sarki ne yake mulki wanda ƙarshen mulkinsa ya zo masa da matsala har aka kashe shi aka fille kansa aka zo da masal na cewa wato a ciro hanjin malam an gane ko sannan kuma a shaƙe sarki sai ya mutu wai abin da suke nufi da malamai da masu kuɗi da masu mulki sun haɗa kai suna zalunta al'umma to shi yasa hushin su suka huce shi da can zamanin kafin wannan a wancan lokaci mutane sun kasance kamar bayi fasu faransa ta kasance kamar qita ne yanki yanki ne na noma da sauran abubuwa tunda wannan lokaci ba su da ci gaba sosai na kere kere to sai ya kasance su masu mulkin da sarakan sun haɗe kai da malamai na coci iglesia wannan lokaci a tsakankanin suka kashe mu raba mutane suna aiki cikin gonaki a matsayin bayi jagororin suna kaza su ko malaman nasu kullum suna ce musu in mutum ya maye ka ta gefen ina ganin dama ne ka bashi wato gehen hagu shi ta kama mari kenan ka ci gaba da zama bawa ko da ka ga wani al'amari ka kai kokarin ka ce abin nan bai dace ba to a ci gaba da tafiya su ko masu kuɗin da waɗancan ba sa aure sai su tsankare su kenan sai zama mutane suna musu aiki ne kawai dan saboda gudanar da rayuwarsu wannan yasa aka samu canji mutane suka fara tunanin canji a Faransa a wancan lokaci har ya kai a alif da ɗari bakwai da tisin da biyu a milisan katurban dus afwan suka yi ilanin aljamhuriya shi suke na republic an gane tunda an ce republic shine abin da shahi jamhur na jama'a tunda jamhuriya larabci ne to a ƙarshe dai an yi abin da aka yi an yi kashe-kashe an yi mi an yi mi istiqrar fi nihaya dai tabbas al'umma ita ce ta yi rinjaye tunda an ce sarkin yawa ya fi mi ya fi zama ikin karfi mil wisan dai karshe dai duk wannan hayaniya ta ƙari wannan monarci abin da ake cewa almalakiyar faransiyya ta kai karshe to kaga wannan ita ce a gurguje tarihi na saura ta ƙasar faransa in muka duba a ƙasar tana an yi wannan abin da ake kira revolution a mil nefsan karan nef ƙasar tana sun yi bore musamman hizb na kuma nasanci a shiwa'iyya da suke kira kusanci wannan hizb da sun kai do parti na PCC da kira PCC da Ingilishi saboda su kawo canji game da wato matsalolin al'umma take fama da su kenan ba abu ne wanda Faransa ɗaya aka yi shi ba sannan in muka duba a ƙasar Misra sun yi revolution a alif 1919 a mil 1919 kenan sun yi bore a kan halin da al'umma take ciki a wancan lokaci saboda da kasancen masu mulkin kasashen musulmi musamman manyan kasashen musulmi su ne turkawa turkiya ina fata an fahimce ni wanda daular ta musulunci ta faɗi ƙarshe min na son zantakat ko min na son ventura dai aka rubutar da ita amma a ƙarshe ilan ya bayyana komi da komi ya tabbata a min na son zantakat kamar yadda abin nan masu malaman tarihi suke faɗa to wannan lokacin saboda masu mulki a an manta da kasancewar musulunci na kowa da kowa ne sai ana kallon waɗanda suke mulkin nan mutane ne waɗanda sun fito daga waje to kaga daga lokacin da wannan kallon ya su za a iya samun matsaloli bore-boren da suka yi ta yi musamman kuma akwai bore na mata da ake kasan misra wanda mata suka yi nemi incin su har suka je suka yi maidanul tahrir kamar da suke faɗa suka je suka yi bore suka zo a maidanul tahrir wani fili ne suka ɗauki hijabban su suka kunna musu wuta wai sun samu yancin su wanda kaga wanda yana ɗauke da hatsari mace ta ce ta samu yancin ta game da ubangijinta kenan ma'ana ba ta son duk wani abu da yake da alaka da musulunci wanda shi ne muke gani yanzu yake maimaitar da kansa ana kokarin a nuna cewa ya kamata a ba mata yanci wani irin yanci yanci wanda haƙƙin su ya ba su Allah ya ba su wannan babu matsala in wani ya tauye musu ya kamata a ba su haƙƙin su ko ba haka nan bane mutum ya zalunci matarsa ana iya biyan hanyoyin da za a bi a neman mata haƙƙin ta amma misali mace ta ce ta hinda hijabi a bata haƙƙin ta gawa ne za a bata haƙƙin ta Allah ne ya ce a sa hijabi ina fatan an fahimci wannan da kyau in muka aje wannan har yanzu akwai wata saura da aka yi a gurguje cikin tarihi ita ce wato as-saura al-jazairiyya revolution ta kasar Algeria wadda an fara ta ne a alif da ɗari tara da hamsin da hudu a mil na fonson kantakat ta ƙare a alif da ɗari tara da sittin da biyu a mil na fonson biyu wannan lokacin sarki ne yake mulki na wancan lokaci ana kiransu mutawakkili mutanen ƙasar yaman sun yi masa bore saboda irin halin da al'umma take ciki na kunci da talauci da tsanani mutane ba su samun yanci da walwala da irin abin da ya kamata kaga wannan saura ce ta cikin gida waccan kuma ta ƙasar jazair saura ce wadda ta 'yan mamaya turawan faransa da suka kawo musu mamaya suka mamaye musu kasar su suka hana su sakat suka hana su shakat al'amari a ƙarshe ya lalace musu bayan wannan saura a gurguje za mu iya samun saura bayan ta ƙasar jazairo ta ƙari biyu da kuma wannan saura ta ƙasar yaman sai mu ɗauko a saura al'iraniya wanda suke cewa saura islamiyya iraniya saura ta ƙasar wato iran wannan saura ta ƙasar iran an yi ta ne a alif da ɗari tara da saba'in da tara akwai wani ɗalibi ma a ƙasar iran in ban manta ba ya rubuta doktora akan wannan saurakin wato wadda imamu khomeini ya jagoranta an gane ko imamu khomeini wanda an haife shi a ƙasar iran ya tashi ya yi karatu a ƙasar iraki a najaf daga baya ya dawo da aka ga masu mulki su ga tunanin yana da tunanin kawo canji tun da cikin shi amma akwai sabani shi ya kamata a yi wannan saura a nemi canji ko bai dace ba wilayatul faqih wadda wasu suna daga cikin shi suna ittihami shi ya kawo wannan tun da tsarin shi a babu saura da jihadi sai imamul mahdi muntazar nasu ya bayyana duk da akwai sabani kan kada muna da mahadi suna da mahadi amma su nasu sun ce an haife shi muku hadisai sun daga baya ne zai zo sun ce ya shige cikin rami sai dan kashin zamani zai bayyana da dai abubuwa daban-daban wanda suke abin da nake son in ce Khomeini yana kasar France a wannan lokaci aka tada wannan saura a ƙarshe wannan saurar tasu ta yi ci nasara har ya koma a ƙasar Iran ya asasa wannan daula wadda yanzu ita ce take tafiya akai da tsari ne na shugaban ƙasa wanda ake kawowa ko kuma mu ce tsari na sarakai sha Amir sha wanda shine lokacin ƙasar yake mulkin ƙasar Iran wanda ya gudu a ƙarshe ya yi ƙasar America bayan wannan saura in muka duba sai saurori da suka bayyana a wannan lokutan na ƙarshe in muka duba a ƙasar tunis 2011 wani ɗaya daga cikin mutanen ƙasar tunis ya yi abinda ake ce ma intihar suicide ma'ana ya kashe kanshi wannan mutumin talauci ya sha masa kai ya damu ina ganin yana sai da wadansu kaya ne kamar irin malugin irin masu sai da pom da banana da wane ne da wane ne aka zo kuma ina ganin kayan nashi irin abubuwan da ake yi a zo a buge a ce ya saba ma meri ya saba ma wani talauci ya sha mishi kawai ran nan kawai sai ɗauki essence ko hetar ya zuba makan shi sai kunna makan shi wuta wanda shi addalilin wannan saura ta 2011 ta tashi an yi kokarin a taushe wannan jama'a amma abin ya kasa mutanen sojoji sun fito mutane suka fito ƙarshe dai dole sojoji suka ba da kai kamar da ake faɗa wannan saura ta misra ta tunis ita ce an musabbabin tashin saura a ƙasar libya da kuma misra bayan watan kuma wannan ta faru da kuma saura ƙasar yaman da saura ƙasar suriya dukkan su da a 2011 dai daga wannan lokaci kowane ƙasa ta fara neman abin da a ƙasashen larabawa in muka duba ƙasar tunis zainul abidin shine yake mulkinta wanda ya yi juyin mulki ne ya sauke shugaban kasa habib burgeba da hujjar cewa burgeba yanzu bai san abin da yake ba ko ya kamata ya je ya huta suka samu matsaloli dai a ƙarshe suka ci nasara sai saura ta ƙasar libya wadda mu'ammar al-qaddafi ya yi shekara 40 da mulki shi wancan ya yi shekara 23 yana mulki sai al-abidin qaddafi ya shekara 42 yana mulki aka zo aka yi yaƙe yaƙe har abin ga makiya na kasashen waje suka shigo suka kawo dauki da dai sauran abubuwa aka samu ƙarshe an ka kashe mu'ammar al-qaddafi sannan kuma saura ta misra ita ma sojojin kasashen waje ba su shigo ba amma hussein mubarak shi ma karshe dole sai da ya bada kai ya sauka wanda karshe ɗan ikhwanul muslimin suka karbi mulki kuma daga baya aka zo aka musu ji mulki yanzu sisi shi ne yake saman mulki na kasar abin nan misra to in muka dubi saura ta kasar ta kasar yaman ita ma dai an 2011 ta tashi wanda karshe dai shi ma shugaban kasar ya sauka daga baya ya game kai da waɗansu yan shi'a duk da shi asalin shi ana ganin ɗan shi'a ne shi'a aljarudiyya karshe ya haɗa kai da yan shi'a waɗancan waɗanda suna kusa ga yan shi'a na iran a shi'a al'imamiyya suka zo suka bauɗe ma gwamnati ya haɗa kai da sojoji aka yi bore aka yi abin da aka yi karshe dai shi ya sauka amma ya kawo matsaloli wanda kuma daga baya da yace zai bauɗe ma shi a suka kashe shi su waɗancan waɗanda ke BM Housiyin kasar yanzu gashi nan dai ta rikice Saudiya ta shiga cikin yakin Iran ta shiga Turawa sun shiga an samu abin da ake so na sayan makamai da yaƙe yaƙe kowa ya samu wanda yake bayan shi bayan wannan akwai saura ta Suriya Siri ita ma ta tashi Bashar al-Assad ya gada mulki daga baban shi al-Assad aka zo aka yi bore wanda ita ma karshe dai kaga yadda ta kare kasashen dai har yanzu su suka zo suka taimaka America ta shiga Rasha ta shiga wane ne ya shiga Faransa ta shiga aka yi kashe kashe da yake dai Rasha ta yi masa tsaye shi za mu ce Allah ya mishi tsaye sannan kuma Rasha ta yi mishi tsaye tunda in bai ba Rasha ba da tura sun kai shi kasa karshe dai a matsayin shi da ɗan shi a alawiya suka taimaka mi saboda suna samun kuɗi kuma akwai arziki da kuma kowa yana son a ce yana da wurin da yake samun iko saboda suriya tana da iyaka da ƙasar isra'ila kinan rasha tana son a ce tana da wurin da take iya taɓa amerika dole amerika za ta ji tsoro in ta taɓa maslaha ta ita ma za ta tabbata ta shi ne dalilin da su suke taimaka mishi ai ba don wai saboda suna son shi ko suna son wanda yake da alaka da musulunci ko ta kusa ko ta nisa tunda su aqida su ta shiyu'iyya ce al-ilhad musulun da akwai Allah ba ina fata an fahimci suna cewa addinu afyun shu'ub shi addini shine afyun afyun shine kamar kokain an gane ko kwaya ta al'umma da zaran kai imani to baka iya kirkira komai sai zai ka zalla da tace ka tambade baka iya kawo ci gaba an gane ko wannan suna kawo shi ne saboda mutane su nisanci addini sabanin in muka duba yadda musulmi a Europe suka kawo ci gaba a ƙasar Spain duk suna son su da wannan suna nuna cewa da kamar yadda ake kallo da ka ce kai musulmi ne sai a ce a shi kenan ya lalace yanzu ka kasar China kusan mutum miliyan ɗaya ake tunanin sun killace masu alaka da musulunci saboda suna ganin kiran waɗannan ba su son ƙasa za su kawo rigima za su daina aiki za su shiga wa'azi shi ko wa'azi rashin aiki ne da'awa rashin aiki ne mutumin da bai da aiki shine ke da'awa kamar yadda aka ta gaya ma annabawa da sauran bayan Allah na gari da malamai to wannan saura a ƙarshe dai ba a ci nasara ba ga abin da ake son a kai ga shi tunda ba a sauke wannan shugaban kasa ba ana nan dai har yanzu ana ci gaba da iyinta na ƙasar Siriya shi kan har yanzu shi na sama duk da yake ana nan dai ana ta fafatawa har yanzu akwai matsaloli abin nan to waɗannan dai a takaice su ne saurata waɗanda matasa da yanzu sun rayu da su ta kasar tunas an rayu da ita ko da ba cikin kasar kake ba ka gane ta waccan ta kasar libya an rayu da ita ko ba libya kake ba ka gane ta ta kasar misra an gane ta ko ba ciki kake ba ka ga abin da faru ta kasar siriya a hakan nan ta kasar yaman ita ma hakan nan a ƙarshe ƙarshe a gurguje akwai wasu saura ta waɗanda wasu suna kiran su saura wasu suna kiran su ba saura ba inqilab kamar abin da ya faru a burkina faso ƙarshe shugaban ƙasar burkina faso wannan Blaise Compaoré wanda ya kashe abokinsa dan uwansa wanda ya tashi a gidansu baban Thomas Sankara shi ya rene shi amma saboda cin amana an haɗa kai da waɗansu waɗanda suna da alaka da kasashen turawa sun ba shi aure ya auri gidansu su ko suna biya ga Faransa a ƙarshe dai aka je aka yi mishi kwaɗaita mishi za a ba shi mulki za a ɗaure masa gindi kuma duk abin da an kai masa ƙarshe dai sai da ya gudu ya koma ƙasar sarkunan shi ita ce kasar Cote d'Ivoire inda aka bashi aure yau ga mulkin ya kuce masa sannan kuma ya kashe dan uwansa sannan burin sa da ke son ya cimma a duniya bai kai ba to wannan waɗansu suna ganin shi kamar ba ba revolution ba ce amma alhali ko al'umma ce ta fito ta nuna ba ta son shi kuma karshe dole sai da ya hakuri ya bar kasar in muka duba akwai sauran da an kai Cote d'Ivoire wanda aka yi mashi gaban kasa Robert Gay wanda karshe sai da ya gudu ya bar kasar shi ma karshe abin ya zama to mishi bala'i bayan ya dawo aka yi mulki aka tuhumci shi ya shirya shi aka zo aka iske shi aka kashe shi da shi da matansa da ƴaƴansa aka zo aka zubar da su a abin nan saman titi kwalta motoci suna bi akan su to bayan wannan saura muna iya ganin akwai saura ta kasar Guinea Conakry wanda sai kuturi ya yi ma turawa wanda ya nuna bai yarda da su ba wanda a ƙarshe da ya nuna bai yarda ya zambawa ba duk abin da suka yi a ƙasar sai da suka cire shi ma'ana kaga suka babbace kwalta suka daddake kwaltar da suka yi suka cire tangaraho da wuta saboda mi saboda shi ya ce ana son a bashi yancin sa cikakke sauran shugabannin ƙasar Afirka suka ce a basu wato yanci mai ruwa biyu kai an baka yanci amma kuma kana karkashin wuri kaga wannan sunan shi shinshindo an gane sai kuturi ɗaya ne ya yadda da wannan kuma ya tabbata tarihi yana rike masa wannan sun yi ta kokarin su masa juyin mulki a ƙarshe ba a ci nasara ba tun da lokacin da aka masa juyin mulki ma da bai ci nasara ba lokacin da ya kama waɗanda suka masa juyin mulki wasu daga cikin suna aure da mata na ƙasar faransa an gane ma suna sulante faransa kuma yan ƙasar faransa ne wasu faransa ce dan mi zai kama waɗannan mutane kuma ce ya kashe su kaga wannan shiga ne cikin al'amarin ƙasa wanda ya shafi ƙasa ɗan ƙasa ne ya je juyin mulki bai ci nasara ba inda ya ya ci nasara wa zai masa magana kaga abin to da wani dalili bayan bai ci nasara ba kuma ku ku zo ku ce za ku yi magana sai ku ture a shan zai ya yi musu magana da yan jarida su tambaye shi wannan yace yanzu da ɗan ƙasa Amerika ne ya yi juyin mulki a ƙasar Amerika yana aure da 'yan Faransa juyin mulkin bai ci nasara ba shin Faransa tana da izinin taimaka ƙasar Amerika magana dan mi za a yi masa hukunci mu don kun ɗauke mu bayi sakar kari waɗanda ba san ciwon kansu ba an gane ko shi yasa za ku yi mana magana kan abin da ya shafi 'yan ƙasar mu kaga wannan shi ma abin da yake ciki yana cikin sa su sun sani wanda shi addalin da ya je France a wannan lokaci ya kai kansa ya ce mashi gaban ƙasar France de Gaulle ta tura a kashe ni ba a ci nasara ba amma yanzu gani na zo gani ga ka kasa bindiga ka halbe ni ba shi kenan ba ya kuma yi abin da suke ce ma conference ya nuna cewa shi da baban shi da kakan shi cikin yaki don fafuta kasar su ta samu yanci suka mutu da haka ba rabin baki bane shi dan ya mutu ina fata an fahimce ni to da dai abubuwa daban-daban muna iya ɗaukar ita ma saurar turkiya kamar ƙasar turkiya abin da ya faru lokacin da aka so a yi ma erdogan kwanakin nan ko yan shekaru nan kaɗan da suka wuce ko mu ce bara da aka so a yi masa juyin mulki allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi shi ma wannan saura ce don yan ƙasa ne suka fito suka nuna cewa ba su yadda ba sojoji suka so su halba suka ga al'umma ta yawa dole dai a ƙarshe suka dangana wannan revolution ta tabbata aka bar shi saboda irin ƙoƙarin da ya kawo makasarsa to wannan na ɗan kawo kamar guntun tarihi ne akan waɗannan al'amura wanda abu ne ba sabo ba kullum al'umma wani lokaci tana iya haɗuwa lokacin da ta matsu don ba wuce ce akwai yayin ta matsu cizo na kai kenan dole wani lokaci in mutane suka shiga wani yanayi lokacin wato akwai abubuwan da suke rarraba mutane ka fahimce ni ka iska wani kaza ya raba mutane kaza amma in wahala ta kai wahala lokacin nan dole a haɗa kai a tunkari babban abin da yake fuskantar al'umma to wannan shi ne tarihin saura a gurguje da definition kinta yanzu abin da ya kamata mu shiga ciki sai anwa'u saura shin ya za mu kakkasa su malamai sun kakkasa wannan saura da abubuwa guda biyu akwai asaura dakhiliya akwai asaura wanda suke ba dakhiliya ba in an ce dakhiliya ta yan kasa ce kaga yanzu misali in muka kalli saura da an kai ta kasar misra ta milisun deserve yan kasa ne suka yi ta duk da yake akwai ba a rasa hannun kasashen waje daga ciki an gane ko in muka ɗauki saura a turkiya yan ƙasa ne suka yi ta suka tabbatar da shugaban ƙasar sudan ba wani zai kawo musu wani canji ba in muka ɗauki a saura al misriya haka yan ƙasa ne suka yi sai suka sauke shugaban ƙasa an gane ko in muka ɗauki a saura tunisiya yan ƙasa ne suka yi tsaye suka sauke shugaban ƙasa an gane ko in muka ɗauki a saura al yamaniya ta farkon da ta biyu yan ƙasa ne suka yi tsaye da wanda an kai a minnesota da wanda an kai 2011 yan ƙasa ne suka yi tsaye suka sauke shugaban ƙasa an gane ko da sauran misriyar ula da ta saniya duka dai yan ƙasa ne su kai tsaye to amma akwai waɗanda ba haka bane tana da alaka da ƙasar waje kai tsaye yanzu in mun ka ɗauki asaural jazairiya a minnafan senkantikat da yan ƙasa ne da sojojin faransa an gane ko kaga wannan lokaci da ɗan waje ne da ɗan ciki ake fafatawa to kaga ba a ɗaukar ta dakhiliya an gane saboda akwai ko da waɗancan akwai hannun waje ciki amma ba gaba da gaba aka yi ba ina fata wannan ko gaba da gaba ne to tana iya zama towa kharijiya in mun dauki mustalah kin in muka dauki sauran libiya ita ma ba 'yan ƙasa ne suka yi ta ɗari bisa ɗari ba domin mi domin kaga nato ta shiga america ta shiga sun kai hari sun kawo jiragen sun yi kata kata da makamman kasar libya inda makamai suke a ƙarshe kuma sun taimaka musu wasu kuma suka yaki kinan kaga wannan ba ɗari bisa ɗari ba ce saura ta hakikani ina fata an fahimce ne saura ta hakikani ta libya wanda an kai aminin su sun sai lokacin da gaddafi ya ɗauki mulki lokacin nan yan kasa ne sojojin fale ne suka ga shugaban kasa abin da yake yi sarki Idris na wancan lokaci bai dace ba ya ta neman magani kasa Turkiya suka yi masa juyin mulki to kaga wannan yan kasa ne za a iya cewa suka fito suka yi wannan to in muka ɗauki saura ta ƙasar China yan kasa ne suka yi tsaye suka yi ta ita ma saura ce dakhiliya kan abin da ya shafi makomarsu in muka ɗauki saurar faransiya saura ce dakhiliya saboda yan kasa ne suka yi tsaye suka abin nan duk da ke sarkin wannan lokaci ya nemi taimako ga ɗan uwansa ya taimaka masa lokacin yana sarki a ƙasar Autrish amma dai wannan bata ci nasara ba to kaga dai a takaice in mun tashi raba ta muna iya kasa ta gida biyu wadda tana da alaka da kasashen waje yan kasashen waje wadda kuma ba ta da alaka yan ƙasa ne suka yi tsaye saboda su kawo ɗauki ga irin mushkilolin da suke abun nan to abu na gaba sai mu ɗauki al-asbab an gane ko menene dalilai to kaga in muka ɗauki menene dalilai za su iya kawo muna abubuwa daban-daban daban-daban tunda kowace saura tana da nata lokaci kowace saura tana da tata ƙasa an gane kenan kaga za a iya samun bambanci revolution française dalilin da ya sa abin nan su tattashi akwai wato al-asbabul mushtaraka shine wato sabubba waɗanda ko ina babu inda za a revolution ba a same su ba na farko sai an samu zalunci domin zalunci shi ke sa mutum ya kyamaci ɗan adam kowane ne komi alaƙa kada mutum ko uwa ɗaya uba ɗaya ake mutum na zalunta ka baka son shi sai kai hakuri da shi shi yasa sha'ir yake cewa wala tazalu wato qillatul insafi qati'atan bainal anami walau kanu zawi rahimin wala tazalu ba za ta gushe ba illatul insafi karamcin yin adalci ko rashin yin mutum adalci ko yi masa karamcin adalci wato kafi atan tana yankewa bainal anami tsakankanin mutane ta yanke alaka tsakanin su walau kanu zawi rahimin wato ko da sun kasance suna da alaka ta yan uwantaka da zarar mutum na zalunta ka ba yadda za a yi kaso shi da zarar mutum na cutar da kai ba za ka so shi ba da zarar mutum bai maka adalci ba za ka so shi ba wannan ɗabi'a ta ɗan adam ɗan adam yana son wanda yake kyautata masa ko ba haka nan bane shari yace ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al-insana ihsanu ahsin ila nasi ka kyautata ma mutane ta hanyar abinda zaka faɗa kana iya kyautata ma mutum an gane kuma ta hanyar abinda zaka iya faɗa zaka iya kyautata ma mutum ba ma abinda zaka faɗa ba yadda zaka faɗi lafazi akwai kyautatawa wani ina ganin ya kamata ka bar abin nan kaga akwai girmamawa ciki ko ba haka nan bane amma in ka ce bari kaga lafazin da bari da bari duka lafazin guda ne amma hai'a ta faɗar su tana nuna akwai bambanci to kaga akwai kyautata har cikin lafazi yadda zaka faɗa ma mutum kaga wannan ya kamata a ce waɗansu sun yi amfani da shi waɗanda suke so su mallaki mutane yace fa talaba ista'badal insana ihsanu so da yawa ya tsawaita dan adam kyautatawa tabbatar da shi ko mutum yana akan kuskure ina kyautata ma wani lokaci da wuya a ce ka nuna masa kuskurensa sai ka zan bawansa ko da abin da yake ba daidai bane kuma ka aikata shi da kake ganin kasashen da suke mallaka yanzu kasashen turai da suke tura mutanen su su yi yaƙe yaƙe da kaza kaza wani lokacin mutanen su ba sun san abin ba gaskiya bane wani lokacin sun san ba gaskiya bane wani lokacin sun san gaskiya ne wani lokacin sun san ba gaskiya bane to amma ko da sun san ba gaskiya bane wani lokaci za su kare haƙƙin wanda ya kyautata musu ina fata an fahimce ni to ka nemi irin wannan su da suke ganin cewa yau ƙasa ta karantar da kai cikin ta kai karatu ta baka komai in ka dawo ka ce mata a'a an gane ko ka yi kuskure kuma ka yi babban zalunci to ina ga Allah da ya halitte ka a ce ka kafirce mishi kuma a ce dan adam ya ceto ta tunda zuwa abin da suke so a kafirce ma Allah to mu Allah shi halitte ƙasa shi halitte sammai shi halitte komai shi yake ba mu komai to da kafirce mata da kafirce mata ƙasar da ka tashi da gwamnatin da ta rene ka wanne ne kafirci ne ba ka gani abubuwa ne ya kamata mutum ya tsaya yayi tunani to kaga in muka dibi asbab da duk zalunci shi zai kawo wannan an gane ko da jahilci shine daga cikin al-asbabul mushtaraka wani lokaci ko kuma ilmi to amma dai shi dai zalunci shine wanda kowanne daga cikin wannan revolution in ka tuna sai ka iske akwai shi jahilci cikin wasu akwai cikin waɗansu babu a ina za a samu jahilci in muka dibi revolution française ba jahilci bane kawo ta domin mi domin sun tabbatar da sun tabbatar da yadda suke so su tafi da kasu kuma har yanzu tana akan wannan in ka diba shi ka ga faras kullun zancen yanci da wayewa da bin doka da kai baka fi kowa ba suna fi kowa nuna ma wannan a cikin kasashen su kuma dole za su tarbiyyar ta haka suke su yasa da ka ta kasashen da faransa tare na za a ga tsoron dokoki ɗari bisa ɗari amma in ka ta kasashen da ingila tare na ba za ka ganin wannan tsoron ba saboda wannan revolution ke wannan yasa kuma za ka ga faransa sun rena addini saboda suna ganin malaman coci a wani lokaci suka ɗarmi gindi aka zalunce su ina fatan ka fahimce ni to kaga ba za su yarda ba da wannan tsari shi yasa kake ganin har yanzu ai su waɗanda suke kan wannan tsarin na monarchy waɗanda su suna ganin kwaci musu mulki akai ai ba su respectan ma wannan zancen republic da wani abu amma ba a kawo zancen su saboda media ita take aiki ko da rafin za a ja a yi tsayi su ba su yi tsayi su zuciya su kai saboda yan asalin wannan malikiya ne wanda sun ba ɗaya daga cikin marubutan mu kuma shugabannin kasashen mu Senghor ɗaya daga cikin wannan fahimikin wanda suke da suna da alaka da masarautar Faransa don mi don mai ilimci na ana son a mallake shi a mallaki ƙasarsa a mallaki al'ummarsa da yan mutu sai suka ɗauko gawa suka je humna muka turmuɗi shi da magana ta kai ina fata an fahimci wannan to in muka dubi saura ta kasar ta kasar jazair zalunci ya kawo wasu ne sun zo su asan su mulke mu kaga zalunci ne ta da su in muka dubi ga ta kasar tunis zalunci ya kawo ta saboda mi saboda shugaban kasar sun kamar kasar da shi da fami ce shi ne suke tafiyar da kasar yana danganta kanshi a matsayin ɗaya daga cikin usra ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana zai koma zuwa ga wannan usra ai an bi diddigin ta amma a ƙarshe kasar ta babu wani tsari na addinin musulunci kwakwara an ba karuwai dama suna da yanci da doka su yi abin da suka ga dama kuma wannan duk yana daga cikin abin da yake zama ci gaba ina fata an fahimce ni sun kaskance dukiya ana zargin shi ma da masiya da sai da kwaya da menene matarsa tana wasa da dukiya da ƴaƴansu suna yin abin da suka ga dama wanda lokacin da ba aka masa bore gudun da yayi sai da ya gudu da ton ashirin da ɗai nami na dinariya ba ni na faɗa ba faransa nan ta kasa faɗa lokacin da ya gudu da ya rasa kasar da za ta ɗauke shi faransa ba ta bashi mafaka ba kuma ya gode koma kasar saudiya tun da can asalin ne nan ne usulan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kuma ya tuna Allah ya ce wa man dakhala humi kana amina ya mance da waɗanda suka ɗarbe masa gindi ya fasali a bayan kasa bai ce inda waɗanda suka ɗarbe masa gindi bai zo sai koma kasar abin nan wanda dan masarautar saudiya ya zo kwanakin nan kaga an yi masa bore an ce sun ba mugu azzalumi mafaka a cikin kasar saudiya ya kamata a yaƙe su kuma bai dace a yi marhaba da wanda ya ɗarbe masa azzalumi gindi ba an fahimci wannan da kyau to in muka bibi saura ta kasar misira ita ma abin da kawo ta menene zaluncin ne zai kawo ta saboda za ka iske a kasar misira tsari na sojoji ba a da a ɗauke ka ma soja sai in ya zama to family kin ka babanka ya taɓa zama to soja ba a ɗauka ka police ko wani jami'in tsaro sai in ka zama to jami'in tsaro kenan kasar da arzikin ta yana ga sojojin kasar shi yasa lokacin da ɗan ikhwan musulmi suka ɗauki mulki sun yi gaugawa kaga ƙarshe abin bai kawo nasarar da ake son a cimma ba ina fata an fahimce ni kaga yanzu ma abin ya ƙara koma bala'i ga kashe-kashe ga mi ga irin matakan da ake ɗauka ga ƙaryace-ƙaryace da ake yi ga shugaban ƙasa a yi masa hukuncin kisa ga wane ne ga wane ne a takaice dai an ba makiya dama sun samu shiga saboda duk lokacin da turawa suka fahimci wanda suke ƙoƙarin ba al'umma ta kyamace shi to su ma za su nuna sun kyamace shi saboda bisa sun san mulkin sa ya kai ƙarshe haka suka kawo sunan mubarak obama shi a shugaban kasa na farko wanda ya fito yace a'a bai dace ba wancan ya ci gaba da mulki dan ya san wannan lokaci mulkin sa ya kai mi ya kai karshe ina fatan ka fahimce ni haka Blaise Compaoré sun kauce masa lokacin da mi lokacin da mulkin sa ya kai karshe amma lokacin da ke sama mulki nasu ne kenan su wa abinda ake cewa entere in al'umma take da karfi sai su ce eh tun da revolution ta zo ba mu son wannan shugaban kasa dictator na kaga sai ku ce a wata ga mutanen kirki ne in kuma shi shugaban kasa yake da rinjaye sai su koma tare da shi suna cewa dan demokradiya na dan wane ne dan wane ne dan wane an fahimci wannan da kyau malam saboda muna bin su ne bin diddigin su ɗaya bayan ɗaya asbabukin da suke sawa saura tana tashi to amma mu kau da kai daga wannan akwai inda saurar da ake yi wani lokaci akwai jahilci cikin lokacin yinta kaga yanzu misali kuma akwai ilmi cikin lokacin yinta ko kuma bayan yinta domin akwai lokacin za a yi ta a ilmance amma bayan ta kuma to sai al'amarin ya lalace yanzu kasa tura sun yi saura a cikin ilmi amma baya sai suka kasa yadda za su tafi da wannan abin kaga jahilci ya biyu baya haka kasar misra an yi saura an saukar da shugaban kasa shugaban kasar shugaban kasar amma bayan ta bayan tafiyarsa kuma matsala ta dawo yanzu kaga har yanzu ba a cimma burin ba don saboda yaron sani ya dawo kaga sauran bata mi ba bata cimma burin ba a kasar libya an yi sauran an gane ko to amma a ƙarshe an ci nasara ba a ci nasara ba saboda yanzu kuma ga halin da ake ciki kasar da bata da bashi sai sun ma taimaka ma mutane yanzu kuma su ake taimaka ma da abinci waɗanda ba san ba su je neman kuɗi ba ko a wace ƙasa a duniya yanzu sun zama to gashi nan an tarwatsa su waɗanda da sun san inda suka dosa yanzu ba ƙasa ko ina ba shugaban ƙasa akwai ko ina ma akwai mai bada umarni da kaza da kaza an kai taro ya zan shirmi arzikin ƙasar su ya zanga hannun waɗansu makiya kaga kenan farko tana yiwa a fara da ilmi a ƙare da ilmi kaga kamar ƙasar faransa su sun fara da ilmi duk da yake kafirai ne ko ba gaskiya ba kuma sun kare cikin ilmi don burin su har yanzu republic tana nan kasar China sun fara da ilmi akan kwaminisanci da tsarin su kuma har yanzu kwaminisancin yana nan suna ci gaba da shi kaga akan ilmi aka fara kuma akan ilmi aka kare amma yanzu in muka dauki sauro saurata da aka yi in muka dauki Burkina sun ci nasara sun fara akan ilmi kuma sun kare akan ilmi duk da yake suna cikin matsaloli in musu Allah ba za su koma cikin jahilci amma yanzu muka dauki kasashen larabawa waɗansu sun fara da jahilci sun kare da jahilci mene yanzu kuma kasar Libya an fara da jahilci domin dan kasar Tunis kuna da iyaka sun yi revolution ba shi yasa akwai revolution ba Tunis da Libya ba ɗaya ba shugabancin ba ɗaya ba tsarin mulkin ba ɗaya ba tafiyar arzikin ba ɗaya ba rayuwar da suka yi da ku ba ɗaya ba ya kamata ku kalli wannan amma sai aka yi ta yanzu ina aka zo an zo ana nadama ina fata ana fahimta kasar Misra an fara da ilimi amma karshe kuma an kare da jahilci domin yanzu halin da suke ciki kila ma karaba wanda suke can a baya kana fahimta ta kasar Suriya yanzu gashi an fara da ilimi amma ƙarshe saboda makiya sun zo sun taimaka an kare da ni an kare da matsalar ai jama'a cewa jahilci ne waɗanda makiya ne suka shiga suka taushi an so a samu cin nasara amma Allah bai so ba kuma haka ne Allah yake kaddara sana lokacin da ya gada ba ina fata an fahimce ni kasar Yaman kasar Yaman an fara da ilimi a ƙarshe an kare da jahilci domin yanzu waɗanda ake wa gudu su sabka abin nan gashi ƙasar ta shiga cikin yaƙi kuma waɗanda ba a son su mallaki ƙasar ƴan shi'a su ne suka zo suka mamaye ƙasar suke tafiya da ita akan tsarin da suke so duk da yake yaƙin bai kare ba har yanzu ina fata an fahimta revolution ta irin a tsarin su a shi'anci tun da mu ba ƴan shi'a bane ko ba haka ba amma dai a tsarin su na shi'anci sun ci nasara tun da sun kawo gwamnatin da suke so mai ta akan tsarin shi'anci kuma akan ilimi kenan suka fara tun da sun san abin da suke nema kuma yau sun samu yancin kansu ne saboda revolution kinsu ta ci nasara babu kasar da dalilin da sa ake matsa su ai dan saboda sun ci nasara ne amma me ke suna kuma har yanzu suna akan tafarkin su suna rike kaga akan ilmi suke ta har yanzu sun taso akan basira ne ake tafiya amma ana son a kusa su da sauran zancen kaza kaza kaza kaza kaza duk da canje canje da suke kawo za a zabi shugaban kasa amma giddu la revolution shine oga amma har yanzu akwai akwai sauran matsaloli to tun da lokaci na biye da mu sai mu ga ahdaf an gane ko ahdaf dalilin da yasa ake yin saura amfanin yin saura shine a kawo canji na rayuwar yau da gobe a samu sauki shine kuma a samu jagoranci na gari ba za duk su ne manyan manyan ahdafin da suke sawa a ce an yi wata revolution a cikin kasa to amma waɗanda suka ci nasara da waɗanda ba su ci nasara ba mu dawo mu kalla mu azasu saman mizani an gane ko mu dawo mu kalla mu gani mu aka so akan mizani yadda za mu iya ganin kamar menene resulta wanda sun ka samu shin sun cimma burin su ko ba su cimma burin su ba so revolution process a tsarin su sun ci nasara mi a dalilin cin nasarar su abinda suka nema sun same shi kuma sun ci gaba da tafiya akan shi China sun ci nasara 'yan communist ne kuma sun ci nasara akan tafiyar da shi yau su ne su ta biyu a duniya zuwa gaba kuma za su zanta farko in ba a yi ba eh to wannan kuma tilkal ayyamun dawil ha bainan nas ai da ingila ita ce uwa a duniya an ka karbe mata aka zo ita da yayi abin da yake yi ya kare rasha ta dauka kuma zo america ce uwa dole ne wannan tilkal ayyamun dawil ha bainan nas wanda yake cewa ba samun ba a samun canji ƙarya ne wallahi kana da rai Allah zai ka canji ba yadda zaka yi Allah shi yake juyar da zamani yace nu dawiluha ko ka ki ko ka so abin da kake iya hana wani lokaci wallahi kaka inda baka iya hanawa kana uba kana da tsanani da an ji ka kamar an ga abin nan me ke suna mala'ikin mutuwa duk sun ce azra'ilu amma dai nasi bai tabbatar da cewa azra'ilu babu nasi ingantacce sai ka kai inda kana wa yaran tsawa akai inda sun kai ba ka iya musu tsawa akwai inda ka tsuha kai kanka ma yanzu zaman kake abinci ma kawo bana akai zancen ma kai magana ka abin da yake faruwa ma baka isa ba kallon ɗin kai ana abin da akai sai dai in ka yi tarbiyya mai kyau har yanzu matsayinka yana nan ko shekara ɗari gare ka in kuma kai musu tarbiyya mai kyau ba shi kenan in ba kai anniya ba su barka kai ta bara ko ka kai inda ba sai an ɗauko ka kai bara bakin kofa su sun ta zuwa sha'anin su ina fata an fahimta to in muka ɗauki amma revolution ta kasa iran kuma sun ci nasara akan buri da suke don tun da suna akan abin tafarkin abin da suka yi imani da shi to amma ɗauki kasashen larabawa waɗanda saurori da an kai da na ƙasar misra da na ƙasar libya da na ƙasar tunus da na ƙasar ina duk ba a ci nasara ba mafi yawancin su menene dalilin da yasa muke cewa ba a ci nasara ba yanzu muka ɗauki ƙasar libya ci gaba aka samu ko ci baya ƙasar da suke da ci gaba ma'ana suna samun yalwa sai aka zo aka ce a ai shugaban kasar yayi shekara 42 yana mulki shin shugaban kasa ya shekara 40 yana mulki shi kadai ne muke bukata kuma babu wata hanya wadda zamu bi yau da gobe mu samu wannan abin ya canza kawai sai dai mu yi ta kokarin kaza kaza duk da ke akwai kuskure tun da an fahimci cewa kadafi yana son ya kawo din shi shi ko akwai wanda ya yi mulki tare da su akwai da suka san sirrin kasa fiye da yaron kamar yadda wa da yayi wannan kuskure haɗu da matsaloli saboda mutum yana so a ce ya dan shi ya gaɗe shi yadda ya ci gaba da abin da shi ba kamar yana so ya mai da kaya kayan gidansu to kaga wannan dole zai kawo matsala to kaga an samu wannan matsala ci gaba suka samu su kalli rayuwar su irin yadda take duk wanda yake rayuwa ya duba ya gani kuɗin su ba su da kima ga shi nan dai al'amura ko ina matsaloli sun same su Tunis ba a ci nasara ba dalilin da yasa saboda dama kasar an gina ta ne akan wato me ake cewa turism yawon bude ido nan ne ake samun mafi yawancin kuɗaɗe turawa su shigo su yi zinarsu da matan ƙasa su sha giyar su su zo bakin plage ana samun kuɗi da an kare revolution ba su fantaci nasara sai suka jayi kaga talauci sai sake dawowa kenan me ake so mutane su yi tunanin ya kamata a koma irin wancan rayuwa ta farko kenan da an samu ayyuka aka yi da'awa mutane suka waye suka samu ayyuka to lokacin da revolution za ta cin nasara amma zuwa ci nasara ba turkiya sun ci nasara shugaban kasa su lokacin da ya dauka kasar su tana baya cikin tattalin arziki yau tana daga cikin kasashe masu karfin tattalin arziki wanda yau sun gina abin ga filin jirgin da duniya babu irinsa kuma su gaya ba ko ba sai da suka kare ba su rutu ne suke yi ba ka gani to kaga wannan ya sa kasar tasu ta ci gaba kuma suna da arziki suna iya tunkaran matsaloli da dama to kaga su dole a ce tasu ta ci nasara dole mutane su bada kansu saboda shugaban kasa ya yi aiki kuma mutane suna iya bada kansu ka a halaka ma avenir kinka da al'umma ka da ƴaƴanka shi yasa mutum ga kwantawa abin nan sharp mota wannan egwa ta bi saman shi dole soja bai iya take mutane duka gaba ɗaya ya fito ya bada kanshi kaga sun ci nasara a cikin wannan tsari in muka ɗauki yaman har yanzu ba ta nasara ba ana cikin yaki in muka ɗauki saura ta ƙasar misra ba a ci nasara ba saboda mi saboda ya kamata a samu wayewa cikin saura al'umma ta waye inda za a ba wai kawai aikuwa a ƙare ba har yanzu mugga so dawo ka gani an rabu da ba a rabu da bukar ba an haihe habu an gane ko zaman ta ƙare ba an sai da kare an sai biri kenan an hita ta kofa an wullito ta windo kamar da suke cewa ta taga ko to kaga har yanzu ba a ci gaba ina fatan kuke tunda musibar da suke cikin ta yanzu ita ce har yanzu kenan ana buƙatar al'umma ta waye waɗansu matsaloli dole sai al'umma ta waye kana da magoya baya amma kai baka da magoya baya mutane musu gane inda za a ba sai a nuna musu kai ma makiyin su ne karshe kaga ba za a ci nasara ba ina fatan ka fahimce ni dai waɗansu suna ganin Libya daidai ne da ka bar mutum wai da ka ba mutum abinci kai kaza ka hana mai mulki to ƙara suke cewa la tasqini ma alhayati bi zillatin wai gakka shayar da ni ruwan rayuwa amma bi zillatin ina kaskantacce wai ma'ana kaskanci ne wai ga dafiyar su saboda bai bar su ba suka yi irin abin da suke so me da suke so a bar su bakin flash shi yasa na ji ma a cikin France RFU wani yake bayan abin nan rugujewar mulkin Gaddafi wani ya zo bakin flash da dan guntun wando ya yi kwance bakin flash bakin iyakar teku an gane ko flash kenan wai yana jin daɗi yace wallahi zamanin kadafi ba su samu suna zuwa bakin teku sosai da guntun wando su ji daɗi yanzu ko alhamdulillah an samu yanci wai kaji wai yancin da an ka samu kai ga kasar kanan ta shiga cikin wannan musiba da kaza da kaza da kaza da kaza ka dawo kana zancin cewa wai ka samu yanci da ci gaba to a takaice bore dai ana son a yi shi mutane su san dalilin da sa su bore kuma in za a yi bore na a tabbatar da cewa an san inda za a dosa shin muna iya daukar nauyin kamar kuma mu iyawa shin mun shirya al'umma mu ta gane ko ba ta gane ba saboda ka aje a yi boren karshe kuma waɗancan babu tattalin arziki kaga ba a gyara tattalin arziki ba a shiga cikin talauci kuma karshe a ƙara tsunduma cikin waɗansu yaƙe-yaƙe da matsaloli wanda yau ɗan libiya kai inda sai ya kama mutum wanda ya je neman kuɗi ƙasarsa ya amshi kuɗi ga mutane a turo ko a kashe wannan mutum. Shin haka wannan ya za a yi a ce an samu mafita ina na hankalin mu ya tafi in kasar Jazair sun ci nasara sun kori turawan Faransa amma a ƙarshe kuma yanzu bala'i na son ya dawo musu menene bala'i yake son ya dawo musu shine sun kori waɗancan da ƙarfi sun ci su da yaƙi sai da sun kasa alert na gyar suka ce cewa ana cikin hali na yaƙi Faransa ta ji tsoro ma Algeria za ta mamaye ta an gane ko to amma yanzu sun waiwayo shi kaga in ka dubi Algeria yanzu an ta tsakiya yanzu in ka dubi wajen polisario Algeria tana taimaka ma yan polisario na Maroc waɗanda suke so su balle nan waɗansu da yawa ba su gane dalili ba suna ganin kamar to ya za a yi su taimaka ma eh, abin da yan polisario alhali da marok da algeria duk larabawa ne saboda faransa ita take da marok in ta yi kontrolin polisario magana ta ƙari kaga sun samu wani wuri za su kawo sojojinsu da komai da komai sannan kuma in muka dubi sauran yankuna wanda aljeri take da iyaka da su duk faransa tana da bazin militar to yanzu a ƙarshe sai sun ka sassaɗo sun ka haɗo munan nan da suka haɗo munan nan yanzu kaga sun su tsakiya ka fahimce ni wannan duk abu da suke yi ana cewa suna neman wani dukiya ba shi kadai bane a ana son a sa su tsakiya yanzu can suna da iyaka da Faransa kaga ita ce uwar nan wajen iyaka da Maroc in an samu Polisario yayi nan in ka zo wajen iyaka eh, da- da Mali duk dai suna da base militar to nan kuma yanzu sun zo gaba ɗaya da wane ne da wane ne suna ta aje base militar saboda a taimaka ma Faransa ta rama abin da 'yan ƙasar Algeria sun kai mata shi ne ana son a kai musu hari a fuskar je sa kaga dan Niger bai da daraja a kasar mi a kasar Algeria me ye dalilin da yasa dan Niger bai da daraja saboda sun ba da wuri wanda za a ƙara samu a sasu tsakiya ta ko ina nan da dan lokaci kaɗan in ba Allah ya musu tsari ba su ne za a kai mahari a kace kace da su saboda duk kasashen musulmi an yi plan wanda za a hana musu rashin lafiya za a hana musu zaman lafiya saboda mi saboda an ga addinin da ake son a yaƙa yanzu hatta da intellectual da kowa sun wa- dawo ma wannan addini kaga kenan an yi fashal na abin da ya shafi administration da intellectual sannan kuma sun gane sun yi fort ta hanyar kasashen nan da muka bari ashe arzikin ninkin ba ninkin ba ninkin a ciki kenan dole sai sun dawo wannan shine dalilin dawo su ba wani uh, abin nan a te ka- kaza kaza kaza mm, abin da ya kawo su abu biyu waɗanda suke suka bari su ci gaba da ya jagoranta kasashen sun kasa ta fahimce ni a ilmance yanzu ma ilimtan sun yi karatun sun gane hatta da zancen mata da ake ce abin zancen mata su yi karatu mutane su daina damuwa an fahimce ni yadda suka ce akai ƴaƴa maza su yi su yi karatun lakwal da aiki aka kiya Allah subhanahu ta'ala ya bamu suka je suka yi karatun yau kuma ba su cimma burin su ba matan ma su sa hijabban su su je su yi karatun su da kansu za su kare addinin musulunci kofa ce suke buɗe makansu wadda za a ƙara hallaka su dan Allah subhanahu wata'ala ka a ɗauke shi za a iya kara addini shi a ci nasara Hmm, matan da hijabi su za su iya faransan da angalan da tsayar duniyar gaba ɗaya kaf su karanta aya su faɗi turancin su gane cewa talle ne ake son ai da su yanzu suna ba su kariya mu mun ma huta sai mu ce ku je ku yi ma mata wa'azi ko ya musu Allah subhanahu wata'ala ya ci na fata mun ce to wannan shine babban burin su na son suka su tarwatsa wannan kasar eh, yanzu ita kadai ce ta musu saura saboda duk sun ta tarwatsa sauran kasashen Libya an tarwatsa eh, ina ne an tarwatsa eh, in ka dauki yanzu su Yemen an tarwatsa ina ne an tarwatsa Saudiya ta bada kai Boriya hau Suri Misra tana ga hannun su kayan kasar musulmi Jordan Jordani tana ga hannun su ina fata mun ce ina ne tana ga hannun su sarkin kasar Jordan yana ga hannun su dan eh, eh, sarki ne na ordar Hassan da Husaini da wancan tawayen ya mutu a ba wannan an gane aka hana mata wayan aka kai cikin kamfani aka like shi aka dauko aka aza dan wancan saboda ma lokacin da ya zo halarci sai da ya koya turanci ne ke ji ana zargin ma mahaifiyarsa da kasar Ingila ce suka samu suka mamaye wannan kasar su ne suke gudanar da mulki Eh, su Bahrain eh, Saudiya take ba ta kariya kaga ko wanda Saudiya take ba kariya kina yana karkashin America duk kasashen musulmi an yi programming da za a ci gaba da tarwatsar da su illa mu dai abin da muke so na farko al'umma ta waye kuma a karantar da al'ummomin da za su zo bayan mu kuma mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala ba abun da fi karfin Allah duk kasashen da suke tarwatsawa su Iraki da Suriya da ina da ina suna suna ci gaba da tarwatsar da su ɗaya bayan ɗaya kuma duk program ne ana son a cimma abin da za a cimma lokaci ya matso sosai malam ina ganin nan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya ba mu iko muna da rayuwa kuma ya ba mu dama bi idnillahi ta'ala za mu samu wani maudu'i jadidi cikin mustalahat kafin wannan shekara ta kare in Allah ya samu na da iko mustalahat kin da dama ne mu samu mu karasar da su kafin shekara mai zuwa mu dauki kuma wani fanni daga cikin fanni na ilmomi bi idnillahi subhanahu wata'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana
Masha Allah ba Allah fi ina fatan yan uwa insha Allah mun yi tare da yau daga Abdulmalik bin Khamis kuma mun yi bayani a kabin shari'a taura din nan insha Allah ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne jagora
Radio Banfere kuke saurare bisa kan mita 105